ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدطاتها وكل مهدطة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma ne ko goma ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 25 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin wato ahkamul jana'iz wa bid'uha na al-allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 43 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata darasi na 42 a mun tattauna game da wato gaba ta 97 auliya'ul mayyit a haqqu bi inzalihi inda muka tattauna matsalar da take cewa waliyan mamaci su ne suka fi dacewa su suka fi cancanta su suka fi kowa haƙƙi wajen saukar ko shigar da mamaci cikin ƙabari saboda faɗin faɗin Allah ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah da kuma hadithin Aliyu radiyallahu anhu inda yake cewa na wanke annabi sallallahu alaihi wasallam gassaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhahabtu anzuru ma yakunu min almayyit falam ara shay'an ce na dudduba ko zan ga irin abin da ke fita daga jikin mamaci ban ga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan wa waliya dafnahu wa ijnabahu dunan nasi arba'a yace ba wasu mutane bane ajnabai daban wasu mutane ne guda hudu su ne waɗanda suka jibinci ainihin wato binne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makwancinsa Aliyu bin Abi Talib al-Abbas ibn Abdul Muttalib al-Fadl ibn Abbas sai kuma Salih maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira da Shuqran sannan an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin da ake kira Lahadu sannan an tokare shi da ainihin wato Allabin ɗanyar ƙasa wannan hadithin mun karanta shi a darasin da ya gabata wanda yake da alaka da abin da muka tattauna sannan mun karanta gaba ta 98 wa yajuzu lizawj an yatawalla bi nafsihi dafana zawjatihi ya halatta miji ya jibinci bunna matarsa da kansa saboda hadithin na Aisha radiyallahu anha inda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurinta a ranar da ya fara rashin lafiya yana shigowa sai ce wara asa faƙala a faƙultu kai da ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam na na isha ta ce wara asa ma'ana kanta yana ciwo manzo Allah ya ce da ita wadittu anna zalika kana wa ana hayyun na ci burin a ce ni zan riga ki tafiya wato ke za ki riga ni tafiya fa hayyatuki wa dafantuki har zuwa dai karshen hadisi wannan shine mahallin shahid fa hayyatuki wa dafantuki mun karanta gabar ta casa'in da tara cewa sharaɗi ne duk wanda zai zamto ya shiga cikin kabari don sanya mamaci a ciki ya zamto mutum ne da bai kusanci iyalinsa ba a kurkusa ma'ana mutum ne wanda bai sadu da iyalinsa ba ko a ranar ko rana kafin wannan ranar wa illa lam yushra lahu dafnuha in ku har ya kusanci iyali ko a ranar da mamacin ya rasu ko kwana ɗaya kafin rasuwar mamacin to wannan ba a shar'anta masa bai cikin waɗanda suka cika ƙa'idar sanya mamaci a cikin kabarinsa wa kana gairuhu wani wanda ba shi ba huwal aula bi dafaniha shi yafi dacewa ya binne mamaci walau ajnabiyan ko da ku ba muharrami bane bi shar'il madhkur duba da sharadin da aka ambata saboda hadithin Anas bin Malik yake cewa Allah ya kara masa yadda mun halarci jana'izar ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah yana zaune a kan ƙabarin sai na ga idanunsa suna hawaye. Na ce, fatun makala sai manzan Allah ce, halminkun min rajulun lam yi ƙarifin lailata ahlahu, shin ko a cikin jama'an nan akwai wanda bai kusanci iyalansa ba da daddare? Jiya, faƙala Abu Talha, Abu Talha ansari ya ce, Na'am, ana ya Rasulallah, ƙala fa nazala, faƙala fanzil fi ƙabariha fa ƙabaraha. ina fata an gane to wannan shi ma duk mun tattauna game da cewa lalle duk wanda zai zamto yayi wannan aiki to ya zamto baya ya dan kwana biyu rabansa da kusantar iyali kada dai ya zamanto ko a ranar ko kwana ɗaya kafin ranar ya kusanci iyali in yana ciki wanda yake da bai cika wannan ka'ida ba to sai a samu waninsa wanda ya cika wannan ka'ida shi sai ya zo ya wannan aikin ko da ku shi wancan dan uwa ne makusanci ga mamaci din ko wadda take mamaciya din to ana iya samo wanda babu alaka ta nasaba sai dai alaka ta musulunci ya zo ya wannan aikin duba da wannan ka'ida da muka ji daga hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر malam yace sunna shine shigar da mamaci ta ƙarshen kabari shigar da mamaci ta ƙarshen kabari galibi abinda na fi gani ko abinda aka fi shine kawai an zo da mamaci akan ajiye shi ne a gefen dama ko gefen hagu galibi ma gefen yamma aka fi ajiye shi ta nan ne su kuma maɗaukan za su ɗauko shi kaga kenan yanzu karatun shine watul buyuta min abwabiha karatun mu na yau shine watul buyuta min abwabiha da aka a shigo gida ta kofa a daina tsallakawa tsallake tsallake ba hali bane na mutanen kirki ko duk wanda kaga ya tsallaka to kaga akwai aya tambaya da aka shi ma mamaci akwai kofar gidan da ake shigo da shi a daina tsallako da shi ta kan katanga da aka za a shigo da shi ta ainihin wato ina za a ce kenan arewa ko za a shigo da shi ta arewa kenan ya danganta da inda aka tona kabara amma za a shigo da shi ta arewa ya zamto ta wajen kafa inda kafarsa a nan za ta tsaya to ta nan za a shigo da shi ma'ana an shigo da shi sai zama kan an zarto da gangar jikin ta nan gurin inda kafafuwan suka tike dama ta nan aka shigo da shi sai a ajiye shi a gurin ina fata an gane yawa sai a kula da wannan shi ma gaskiya dan yawanci ba abin da aka fi shine akan ɗauko mamaci ne ta ainihin wato daga gefe sai a shigo da shi da hakan an zo sai a ajiye makarar idan misali kabarin yana nan kabarin ne haka to ta ko ta ina aka zo da gawar to akan zagayo da ita ne ta nan gurin sai a ajiye makarar a tsaye sai a ɗauko shi wayanda za su kamo shi sai su kamo shi sai su shigo da shi haka ta tsaye an gane ko kaga nan ne dama inda kafar kabarin take nan kuma kansa to maimakon a hauro da shi haka kaga yanzu ka hauro da shi haka ba ta kayi shigo ba ta kafa shigo ba kawai dai gashi nan dai sukutum aka dauko shi to ta ka ake so ya shigo gurin ana shiga da shi har inda za a ajiye kan kafin nan kafafuwan da sun shigo gurin sai a kwantar da shi an fahimta ko to shine ma'ana wa sunnatu wannan ita ce sunna kenan wancan hauro da shi da ake yi wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam li hadith abi ishaq saboda hadithin abi ishaq qala yace aw sal harith an yusalla alaihi abd an yusalli alaihi abdullah ibn yazid al harith yayi wasiya da zai rasu yayi wasiya yace Abdullahi ibn Yazid shine wanda zai masa sallah fa salla alaihi da ya rasu ko ya masa sallah thumma adkhalahu alqabara ya kuma shigo da shi ya shigar da shi kabarin sa min qibal rijlayil qabr wato ta gefen kafafuwan kabari shine da yanda ba kwatanta wa qala shi liman kenan abdullahi bin yazid sai ce hadha min sunnati wannan shi ma yana daga cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makabarta a shigo da mamaci ta kafa an gane ko akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin al-musannaf mujalladin sa na hudu shafi na 130 wa abu daud imam abu daud a mujalladi na biyu shafi na 69 wa min wa min tariqihi al-baihaqi ta hanyar imam abu dawud ta nan shi ma imam al-baihaqi ya samu wannan wato wannan riwaya a cikin shu'abul iman mujallaji na hudu shafi na 54 wa qala yace hadha isnadun sahihun yace wannan isnadi ne sahihi wa qad qala hadha min as-sunnati yace kuma yace wannan yana daga sunna fasara min al-musnadi sai zamto yana daga cikin abin dogara qultu sai nace thumma ruwiya lahu shawahid sannan an ruwaito shawahid ga wannan hadithi hadithin ya samu shawahid min hadithi bin abbasin wa gairi ta hanyar abdullahi dan abbas da waninsa wa kala ya ce haza huwa mashhuru fi ma baina ahlil hijaz yake cewa wannan shine abin da ya shahara a tsakankanin mutanen hijaz an gane ko yankin hijaz wannan shine abin da ya shahara haka ma suke yi in sun shigo za su shigo da mamaci sai su shigo da shi ta ɓangaren ƙafarsa. Su masaƙa hadithai sannan sai ya kawo hadisan guda biyu fi a cikin annan nabi sallallahu alaihi wasallam udkhila cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam an shigo da shi kabarinsa an shigar da shi kabari min qibalil qiblati ta gefen alqibla wadda afahuma amma da ya kawo waɗannan hadisan da ya raunana su cewa ta ƙibalil ƙiblati ta ɓangaren alƙibla aka shigo da shi ba ta ɓangaren ƙafafuwansa ba wadda afa ma ce wannan hadisan ya raunana su huwa kama zakara kuma haka ne kamar yadda ya ambata wa kada Allah shafi'i rahimahullahu ta'ala alhadith athani domin al-imam shafi'i rahimahullah ya faɗi illar hadithi na biyu ya ce hadithi na biyu dalilin da ya sai bai inganta ba min huma daga cikin haditan guda biyu shi hadithi na biyu min jihati matanihi yace wannan raunin nasa ko rashin ingancin ko illar tasa ta bangaren mataninsa ne aidan ba ma ta bangaren isnadi ba kawai bi hujjati da hujjar annahu gairu mumkinin amaliyan cewa ba ma zai yiwu ba a aikace faqala fil um imam shafi'i ya faɗa a cikin littafin al um mujalladi na ɗaya shafi na 241 sai yake ce akhbarani thiqatu amintattu sun bani labari min ashabina daga sahabbanmu anna qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam aliyin yaminu dakhil sayyidina ali yana gefen daman wanda yake ciki min albaiti daga cikin ɗakin shi kabarin lasikin ko lasikin bilbait wato ya kuma manne biljidar kai lasikon biljidar kabarin inda za a sa shi ya manne da jikin bango tunda lahadu aka yi masa kuma dama lahadu a jikin bango ake yin sa wal jidarul ladhi al-lahadu li janbihi qiblatul baiti wai sai yake cewa shi bangon da kabarin lahadun ke jikinsa ko li janbihi qiblatul wato wal jidarul ladhi al-lahadu li janbihi bangon da lahadu kabarin lahadun yake gefensa ƙiblatul baiti wai shine ɓangaren alƙiblar ɗakin wa anna lahadahu shi kuma kabarin lahadu ɗin nasa ta hatal jidar shi kuma yana ƙarƙashin wannan bangon fa kaifa yudkhalu to ta yaya za a iya shigar da shi mu'taridan a kaikaice ta yaya wallahadu lasiqun bil jidar alhalin kabarin lahadun yana manna a jikin bango la yaqifu alaihi shay'un babu wani wuri da za a iya tsayawa a kansa babu wala yumkinu illa an yusalla sallan da haka ba zai taba yiwa ba sai dai fa azura shi a hankali azura shi a hankali auyu da kala ko a shigar da shi min khilafil qiblati ta wani wurin daban ba alkibla ba wa umurul mauta wato hanyoyin binne matattu wa idkhaluhum da kuma shigar da su cikin kabarinsu min al'umuril mashhura waɗannan suna daga cikin al'amura waɗanda suke shahararru sanannu ne inda na a wajenmu likasaratul maut saboda yawan mace-mace da ake ai kullum ana zuwa makabarta ana gani wa huduril a'immati wa ahli tika ga kuma halartar da manyan malamai suke yi a makabarta wa ahli tika da amintattu wa huwa min al'umuril amma da aka shi al'amarin binne mamaci a kabari yana daga cikin abubuwa al'amma da suka shahara allati yustaghna wanda babu bukata fiha cikin su ma anil hadisi babu bukata sai an jawo wani hadisi abubuwa ne na yau da kullun an binne an binne an binne kaje kaje kaje kaje da aka waɗannan al'amura ne waɗanda sun zama jiki sun shahara irin shaharar da ba ma sai an kawo hadisi ba wa yakunu alhadith fiha sai zamanto a irin wannan munasabar kawo wani hadisi ma cikin wannan takalifi kamar dorawa kai nauyi ne bi umumi ma'rifatin nas alhasabi da duk kusan mutane sun san sun san yadda ake binne mamaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al muhajiruna da al ansar baina azhurina suna cikin mu suna tsakankanin mu bi naqalil amma anil amma da aka labari ne wanda jama'a sun ruwaito daga jama'a jama'a sun ji daga jama'a la yaktalifuna fi dhalika da aka babu wani mai sabani a cikin hakan annal mayyita cewa mamaci yusallu sallan dama ana zira shi ne a kaikaice an gane ko ana zira shi ne a kaikaice tunda kabarin na wancan lokacin kaman wayannan wuraren kabarin su lahadu thumma ja'ana atin ثم جاءنا آتٍ إمام الشافعي yace sannan sai wani mutum ya zo mana min gairi baladina ba dan garin mu ba yu'allimuna kaifa nudkhilul mayyit shi zai koya mana wayya ya zamu sa mamaci a cikin kabarin sa dubalan ba ta daya wane ne yake ishara zuwa gare shi thumma ja'ana atin sannan muna nan kawai sai wani mutum ya zo mana min gairi baladina wanda ba dan garin mu ba wa huwa Hammad ibn Abi Sulaiman Hammad ne ibn Abi Sulaiman min shiyukhi Abi Hanifa wanda yana daga cikin malaman Imam Abu Hanifa kama fi Fathul Qadir kama yanda yazo cikin Fathul Qadir wa gairihi da wannan sa wa aqulu ni kuma ina cewa bal az-zahiru yace ba haka bane abin da yake na zahiri annahu Abu Hanifa nafsuhu Abu Hanifa ne kansa da kansa ba wai Hammad ibn Abi Sulaiman ba bi dalili qaulin Shafi'i al-Ati hujja kuwa shine maganar da Imam Shafi'i zai faɗa wanda za ta zo nan gaba hatta ruya an Hammad har aka ruwaito daga Hammad fa hadha sarihun ala hatta rawa an Hammad ko ruwiya in ka ce hatta rawa an Hammad har ma shi ya ruwaito daga Hammad ko har aka ruwaito daga Hammad fa hadha sarihun ainihu ghaira Hammad wa inna ma huwa Abu Hanifa wannan sai ya fito karar cewa ba Hammad din bane Abu Hanifa ne lamba ta biyu wa ma dalla alayhi hadha alhadith almawquf abinda wannan hadisi mawqufi yake nunawa thumma almarfu' qablahu sannan ga hadisi marfu'i da yazo kafin shi huwa madhhabu ahmad wannan shine madhhabin imam ahmad wa alaihi aktharu ashabi mafi yawan almajiran imam ahmad akan haka suke kama fil insaf kamar yanda yazo cikin littafin al insaf mujalladi na biyu shafi na 544 khilafan lil hanafiyyati sabanin mazhabar hanafiya kama sabaka fi kalamin shafi'i kamar yadda bayani ya gabata a zancen imamu shafi'i wa hatajja lahum ibnul humam sannan ibnul humam ya yi musu ya ya wato ya samu musu hujja ya yi musu hujja bi hadith ibn abbas da hadithin abdullahi dan abbas annahu sallallahu alaihi wasallam da khala qabaran cewa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabari fa akhadha min qibalil qiblati da aka sai ya karbi gawar ta bangaren alqibla ta ɓangaren alƙibla ba ta ƙafar alƙibla ba ba ta ƙafar ƙafari ba rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaci wannan hadithin wa qala hadithun hasan amma yace hadisi ne hasan qala ibn al-humam ibn al-humam a mujalladi na shafi na 470 yace ma anna fihi al-hajjaja ibn arba duk da cewa cikin isnadin wannan hadithin akwai hajjaj ibn arba wa min hal ibn khalifa akwai kuma min hal ibn khalifa wa qad ikhtalafu fihi ma malamai sun yi sabani akan wato inganci ko wato ingancin al-hajjaj ibn arba da min hal ibn khalifa qala zalika ya hubdul haditha sai ce wannan shine yasa hadisin ya fado ya sako an darajatu sahih daga daraja ta samun matsayin sahihi lal hasan ko hasan ma bai kai ba qultu albani yace sai nace bal zalika yahudduhu an darajatul husn yace ai wannan maganar ma hajjaj ibn arba min hal ibn khalifa wannan ai ya san yadda hadisin ya fado da hadisin daga ma wato daraja da kuma matsayin husn li'anna al hajjaja sabida hajjaj ibn arba mudallisun yana cikin masu yin tadlisi wa qada anna'anahu kuma ya ruwaito hadisin da an'ana kamar yadda muka sha maimaita wannan dama in malami ya shahara da tadlisi ba a karɓar ruwayarsa illa idza jaa bi tasrih sai in ya sarraha amma in ya ruwaito wannan ruwaya da anana to ba a karɓa wa hadithul mudallis al mu'anani shi ko hadithin wa hadithul mudallis al mu'anani hadisin da ya zama na mudallis kuma mudallis din da yayi an ana ghairu maqbulin ba karbabban hadisi bane inda ulama inda ulama a wajen malamai wa huwa ahadul hadithain alladhain da'afahum al-baihaqi kuma shi wannan ɗaya ne daga cikin hadisai guda biyu wanda Imam al-Baihaqi ya rauna naso kama sabaqatul isharatu ila zalika kaman yanda ishara ta gabata akan haka fi awwalil mas'ala farkon mas'alar walidhalika ankara an-nawawi da aka nema imamun nawawi a mujalladinsa na biyar shafi na 295 ya yi inkari alat-tirmizi ta hasina hu iyahu wato ya yi inkari ga imamun tirmizi da ya hassana wannan hadisi faƙala sai ce la yi ƙubalu ƙaunar tirmizi fiye ba za a karɓi maganar imamun tirmizi ba wajen inganta wannan hadisi innahu hasanun wai cewa hadisi ne hasan ba za a karɓi wannan ba li'anna al-hajjaj ibn arba da'ifun bi ittifaqi muhaddithin saboda shi hajjaj al-hajjaj ibn arba wannan da'ifi ne malaman hadisi gaba ɗaya ra'ayinsu kenan sun yi ittifaqi akan haka wa qala az-zailai al-imam az-zailai cikin nasbur raya mujalladi na biyu shafi na 300 ba'da an haka qaulul tirmidhi bayan ya kawo wannan lab imam wato wannan kauli na imam tirmidhi wa ankara alaihi shi ma yayi masa inkari li'anna madarahu ala hajjaj ibn arba saboda shi dai wannan hadisin da ake magana tushensa asalinsa daga wato hajjaj ibn arba din nan ne wa huwa mudallis kuma shi yana cikin malamai wanda suke yin tadlisi walam yadhkur sama'an kuma bai faɗi cewa ji yayi ba wa min hal sannan ga min hal ibn khalifa da'afahu ibn ma'in shi ma babban malamin hadisi ibn ma'in yahya ibn ma'in ya raunana shi qultu fa hadha huwa al-haqqu 'inda man yunsifu Shak Albani yake cewa wannan shine zance na gaskiya amma ga wanda yake da adalci. Anna hadal hadith cewa wannan hadithin da'ifun hadithi ne da'ifi wa haditha Abdullahi ibn Yazid hadithin Abdullahi dan Yazid shi kuma sahihun ingantacce ne. Wa min al-gara'ib yana daga cikin abubuwan da suke baki yana daga cikin bakon al'amari annabun al-humam ibn al-humam din nan sallama hati shi kansa ya miƙa wuya ya sallama game da ingancin wannan hadithi ya ce hadithin ya inganta walakin na horar da hu min asali bi hujjata annahu fi'il sahabiyyi amma duk da haka kuma raddahu yayi raddin wannan hadithin min asalihi daga tushensa bi hujjatin hujjar da ta sa yayin raddin hadithin annahu fi'lu sahabiyyin ya ce wa wannan aiki ne na sahabi zanna sunnata zalika sai ya tsammaci hakan sunna ne amma magana ce aiki ne na sahabi yaqulu hadha ibn al-humam yana faɗin wannan magana fa ma anna mazhabahu duk da cewa mazhabinsa fahimtar ibn al-humam anna qaulus sahabi as-sunnatu kaza idan sahabi ya ce sunna shine kaza fi ma'anar hadithin musnad ibn humam a ra'ayinsa a mazhabinsa ya ce wannan hadithi ne wanda yake ingantacce hadithi ne al-musnad wanda ana iya dogara da shi kama naqalna hu anhu fil mas'ala kamar yadda mun ɗauko wannan magana ta Ibn al-Humam a mas'ala ta 77 a shafi na 120 a can baya. Wa raji'il mas'ala ka koma kan wannan mas'ala ta 73 safha ta 109 safha ta 110. Fa fihi raddun ala naw'in akhar. Domin a cikin sa akwai wani wato fa fihi raddun ala naw'in akhar akwai a cikin sa akwai wani raddi da yake da wani salo daban min ta'assufi ko fa fihi raddun a cikin mayar da wannan hadisi cikin raddi da aka yi da ibn al-humam yake karba wannan hadisi ala nau'in akhara bisa ga wani nau'i ne daban min ta'assufi na tsananin ruko da mazhaba na fifita mazhaba akan nasi wa taqdi'ati as-sahabati da kuskurantar da sahabi ko sahabbai biduni hujjatin ba tare da hujja ba an gane ko da aka ibn al-humam kamar raddin da yake yi wa wannan hadisi raddi ne na ta'assubanci da mazhaba saboda hadisin ya ci karo da mazhabin sa da aka yake kokarin ya jingina raunin ko ya jingina kuskuren zuwa ga sahabi a madadin mazhabarsa ta zamanto ta yi kuskure ya bisa ga abin da ta fahimta to wannan shi sa Sheikh Albani yake cewa fihi naw'un wato a fa fihi raddun ala naw'in akhara min at-ta'assub wannan yana daga cikin tsananin riko da mazhaba fifita mazhaba akan nasi wa taqdiyatin sahaba da kuma kuskurantar da sahabbai biduni hujjatin ba tare da wata hujja mai karfi ba thumma lam lam yu'lam ko thumma lam ya'lam kaza kaza al-asla wa fil majmu' naqalan thumma lam ya'lam naqalan ko lam yu'lam naqalan anil um أي لم يرضى ولعله الصواب حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا يجي ثم لم يعلم لم يعلم نقلا wato kaza al kaza al asl haka a asalin littafin ga koma can al um na al imam shafi'i wa fil majmu haka a cikin al majmu ta imam an-nawawi naƙalan akwai maganar da aka ɗauko ta anil um daga wannan littafi al'um na imamu shafi'i lam yarda cewa bai yarda ba wala allahu sawab wataƙila kuma wannan shine zai fi zama daidai hatta rawa yace bai yarda ba wala allahu sawab yace hatta rawa an hammad an ibrahim annan nabi sallallahu alaihi wasallam udkhila hatta ruwiya an hammad har sai da aka yi samu ruwaya daga hammad daga ibrahim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa udkhila mu'taridan an shigar da shi kabarin sa ne wato a kaikaice thumma saqa shafi'i hadith ibn abbas wa ghairi sannan sai imam shafi'i shi kuma sai kawo hadithin abdullahi dan abbas da hadithin wanin sa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sullamin qibali ra'asi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zira shi cikin wannan kogon na lahadu ta bangaren kansa kanan aka zira shi qultu sai na ce ji albani wa rijaluhu thiqat rijal thiqat rijalu shaykhain ghairu shaykh shafi'i rijal din wannan isnadin rijal ne waɗanda suke thiqat duk da cewa malamai sun ce dan malami ya ce rijaluhu thiqat baya nuna hadisi ya inganta rijalu shaykhain domin mazajen isnadin mazaje ne na Imam al-Bukhari da Muslim yana ruwaya a wajen su gairu Sheikh Shafi'i banda malamin Imam Shafi'i din nan wa huwa majhul shi wannan majhul ne lam yusamma ba ambace shi ba la'anna Shafi'i ya qala domin Imam Shafi'i kawai cewa ya akhbarana thiqa yace wani amintacce ya ba mu labari an amrin wa an ata'im min anhu to kaga wannan an akhbarana thiqa kaga mubham ba ambace shi ba وعن ابن سيرين قال ابن سيرين yake cewa kuntu ma'a Anas fi janazati na kasance tare da Anas a wata janaza fa amara bil mayyiti Anas sai sa aka yi umarni a fito da mamaci da bayan an kawo mamaci fa sallamin qibal rijlil qabr sai aka zira wannan mamaci ta bangaren kafar kabarin adaka akhrajahu ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan a cikin musnad hadithi na 481 wa ibn abi shayba haka ibn abi shayba mujalladi na 4 shafi na 130 wa sanaduhu sahihun sanadin wannan magana inganta inganta
كبار الاتفاق من أنساب أن قبل النبي علي على كما كتب كما على
ala ya rubuta ma إلى
da haka ka san ala ne ba wasali a gurin علي كما على أين أنا ina tambayar ka ne mana ai sai da na duba wa in yasa Ali din yana anna qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam da haka ka ce ala ne
ma'ajiyar kamar ma'ana sai
to bari ba ka lasu bika ka kara ka wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am alifin makasura aka rubuta muku a shi na saba ba komai a gurin an gane ko sannan ka ce alaniya za ka fassara karatun in ka ce alifin makasura da fassara ya za ka- ya za a fassara karatun to shine ala yaminin dakhil ya za a ce kawai don wannan ka tsaye da mu yadda na karanta haka ne na na Mm, insha Allah wa yuj'alu al-mayyit fi qabrihi ala janbihi al-yamin gaba ta 101 yace wa yuj'alu al-mayyit ana sa mamaci fi qabrihi a cikin kabarinsa ala janbihi al-yamin ai, wato ɓangarensa na dama wa wajuhuhu qubalatal qiblati fuskarsa kuma tana kallon alqibla wannan duk kaga haka ake dama wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblati wa yasariha kansa da kafafuwansa kuma suna daman alqibla da hagun alqibla an gane ko in ka sa shi a haka a tsaye kaga kansa yana dama kafarsa tana hagun alqibla an gane ko ala hadha jara amalu ahlul islami yace akan haka jara amalu ahlul islami aikin musulmi akan haka yake gudana min ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha har zuwa yau haka ake in an zira shi a bangaren sa na dama za ka ga an an kwantar da shi sannan an karkatar da shi ya kalla alqibla kansa yana daman alqibla kafarsa tana hagun alqibla wa hakaza kullu maqbaratin ala zaharil ardi haka kowace makabarta in kaje da take ban kasa haka ake yi kaza fil muhalla haka yazo a cikin littafin al muhalla na ibn hazm mujalladi na biyar shafi na 173 wa gairi wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahadihi gaba ta 102 wanda zai sa mamaci a cikin kabarinsa zai ce bismillah wa ala sunnati rasulillah au bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne zai faɗa ba an gane ko za a ga wani lokaci in za a sa shi ne me yake faɗa ne ma yawa kowa da abin da yake faɗa saboda babu wani karatu da aka rawaito a gurin wani ya kalmar shahada wani ya kabbara wani gashi nan dai an gane ko wanda suke ciki wayanda suka zo an miko musu shi ko abin nan za su sa shi a cikin kabarinsa to su ne za su ce bismillah wa ala millati rasulillah kai da kake can gefe baka cikin wayanda suke wannan aikin kawai za ka tsaya ne ba a wani zikiri da aka ce ka faɗa an gane ko والدليل عليه حديث حديث ابن عمر wato dalili akan zikirin da ake faɗa in za a sa mamaci a cikin kabarinsa shine wannan hadithin Abdullahi dan Umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada al mayyit fil qabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sa mamaci a cikin kabari qala sai ya ce wa fi lafdhin a wani lafazin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wada'tum mautakum fil qubur idan za ku ajiye matattunku a cikin kaburburan su faqulu ku ce bismillah wa ala sunnati wa fi riwayatin millati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah wannan shine zikirin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a faɗa daidai lokacin da za a samu mace a cikin kabarin sa kuma waɗanda za su sashi a cikin kabarin su za su faɗi wannan akhrajahu abu daud imam abu daud ya ruwaito wannan hadisi mujalladi na biyu shafi na 70 wa tirmidhi imam tirmidhi shafi na mujalladi na biyu shafi na 152 da 153 wa ibn majah ibn majah mujalladi na 1 shafi na 470 wa ibn hibban ibn hibban fi sahihihi hadisi na 773 wal hakim abu abdullahi al hakim an-naisaburi mujalladi na 1 shafi na 366 wal baihaqi imam al baihaqi mujalladi na 4 shafi na 55 wa ahmad imam ahmad a hadisi rakam lamba ta 4990 5233 5370 6111 min ɗariƙai ta hanyoyi guda biyu a ibn Umar dukkaninsu daga Abdullahi dan Umar wal lafazul awwal lafazin farko li abi daud wannan lafazin na imam abu daud ne wa ibn majah da ibn majah wa ibn sunni da ibn sunni wal lafazul akhar ɗaya lafazin kuma lil baqina na sauran marwaita sauran ainihin wato marwaita ne wa amma riwayatul ukhra amma ita ɗaya riwayar فهي للترمذي وانت امام الترمذي شيء وابن ماجه والحاكم ده ابن ماجه ده الحاكم وروايه لاحمد اكو kuma wata ruwayar ta imam ahmad wa ma'anahuma wahid dai ma'anar guda ɗaya ce wa qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun yace wannan hadisi ne hasan wa qala al-hakim abu abdullah al-hakim an-naisaburi yake cewa wa shi ma ya faɗi haka ko kuma abu abdullah al-hakim an-naisaburi yace sahihun ala shart ash-shaykhain ووافقه الذهبي قلت sai nace wa huwa kama qala haka maganar take kaman yanda suka fada wala yadurruhu riwayatu ba'dihim lahu mawqufan riwayar da wasu suka yi wa wannan hadisin ta hanya mawqufiya ba za ta cutar da hadisin ba akwai wanda suka ruwaici hadisin amma iya kurewar wannan hanyar wato mawqufiya ce hadisi ne mawqufi ba marfu'i ba sai malai ke cewa kasantuwar wasu sun ruwaito riwaya mawqufiya wannan ba za ta cutar da wannan hadisi ko wannan riwaya ba li amrayni saboda ɗayan al'amura guda biyu al'awwal lamari na farko annal ladhi rafa'ahu thika wanda yace hadithin marfu'i ne ya rafa'a hadithin thika ne wa hiya ziyadatu minhu wannan ƙarin kuma an same shi ne daga thika fayajibu qabuluha ziyadatu thiqa makabula bisa wannan ka'idar da aka wajibi ne a karɓi wannan ƙarin wa yu'ayyiduhu al-amru thani kuma al'amari na biyu ma zai karfafi wannan annahu ruwiya marfu'an min ad-dariq al-akhar cewa shi kansa hadisin an ruwaice shi ta wata hanya marfu'iya aw yaqulu ko kuma yana cewa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah akwai lafazin da ya zo da wannan bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah li hadith al-bayadi radiyallahu anhu saboda hadisin al-bayadi radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mayyitu idha wudi'a fi qabrihi mamaci idan za a ajiye shi a kabarinsa falyaqulil ladhina yad'unahu waɗanda suka ɗauko shi za su ajiye shi ɗin nan a kabarinsa sai su ce, Hina yuza'u a daidai lokacin da ake ajiye shi fil lahadi a cikin kabarinsa, Bismillah sai su ce, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. A kharjahul hakim shahidan lil hadithi alladhi qabla. Al-Hakim Abu Abdullahi Abdullahi Sabori ya fitar da wannan hadithin kuma ya zama shahid ga hadithin da ya gabace shi wa isnaduhu Hassan. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراج من سد اللحد لحديث أبي هريرة قبطة لديدة أكو ويستحب مستحبين أنسو لمن عند القبر قوان ليكي كسد قبري أن يحثو من التراب ثلاث حثوات يتورك أسا تورا وصو أكو biya daihi jami'an da hannayensa gaba daya sai ya tara hannayensa guda biyan gaba daya sai ya tura daya sai ya kuma turawa haka sai ya kuma turawa ba'adal faragi min saddin lahad bayan duk an gama tattoshe ko ina na kabarin to in za a mai da kasar shine shi sai tura kasa sau daya sau biyu sau uku li hadith abi huraira ta saboda hadithin abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa janaiza sallah thumma atal mayyita sannan sai yazo wajen mamacin fahata alaihi min qibali ra'sihi talatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura kasa daidai kansa sau uku a kharaja ibn maja ibn maja ya fitar da wannan hadithin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu da isnadin da isnadin da ƙalar nawawi imamun nawawi a cikin mujalladinsa na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu ya ce jayyid ce isnabi isnadin jayyid lakin ƙalar hafiz sai dai alhafiz ibn hajar alaskalani ya ce zahiru hussiha zahirin wannan hadithi ingantacce ne ثم ذكر أنه معلول بعنعنة sannan sai in ka kalli zahirin hadisin akwai inganci a zahirce amma kuma sai ya ambaci cewa annahu ma'alulun hadisin yana da wata illa bi an anati ba'adu riwatihi an samu an ana daga wani cikin marwaitan hadisin kama bayyantuhu fit ta'liqatil jihad Sheikh Albani ce kamar yanda nayi bayanin wannan mas'ala a cikin littafin at-ta'liqatul jihad lakin alhadith qawiyyun duk da haka hadisi ne wanda yake mai karfi bima lahu min ash-shawahid saboda ainihin wato shawahid da hadisin yake da su wa qad zakaraha al-hafiz al-hafiz ya ambace su a fit talkhis al-habir a cikin at-talkhis al-habir mujalladi na biyar shafi na 222 fal yuraji'ha man sha'a wanda yake so zai iya komawa at-talkhisul habir dan shan karatu da kuma sake samun ƙarin bayani akan haka thumma tabayyana li sannan ya bayyana gare ni annal i'lan al-mushar ilai illar da ake ishara akan ta cewa hadisin yana da illa ghairu qadihin illa ce yakan karama illa ce ba mai muni ba ba mai suka ba ga hadisi kama haƙaƙatuhu fil irwa kamar yadda na yi ta haƙiƙin wannan hadithi a cikin littafin al'irwa ulgalil wato a shafi na ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wa an masu babu ba'adul mutu akhiri na minal fukaha an ya ƙula fil hasiyatil ula min ha khalaqnakum wa fi thaniya wa fi ha nu'idukum wa fi thalitha wa min ha nukhrijukum tarata nukhri an gane ko akwai wannan shi ma kaga wani hadithin ƙarya wannan tura ƙasar da za a yi in ka tura ta farko sai ka ce min ha khalaqnakum in ka tura ta biyu sai ka ce wa fi ha nu'idukum in ka kuma tura sai ka ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra an gane ko to wannan wannan yana cikin abinda ainihin wato a wasu daga cikin almutaakhirin min alfuqaha suka ce ana faɗa wasu cikin almutaakhiri na minal fuqaha sun ce wai mustahabbi ne an ya kula shi wanda zai tura wannan ƙasa sau uku ya faɗa fil hafiyatil ula a turawa ta farko min ha khalaqnakum sai ce daga daga cikin ta wato daga gare ta muka halice ku wa fi thaniya sai kuma turawa ta biyu sai ce wa fiha nu'idukum cikin ta ne muke mayar da ku wa fi thalitha na uku sai in ya tura sai ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra cikin ta za mu mayar da ku kuma wani karo daban fala asla lahu ana hadithin ba shi da tushe fala asla lahu fi shay'in min al-ahadith allati asharna ilaiha fil a'la ba shi da wani tushe cikin wani abu na hadisan da muka yi ishara zuwa gare su fil a'la a can sama wa amma qaulun nawawi amma maganar imamun nawawi a mujalladinsa na biyar shafi na 293 zuwa 294 ya ce wa ƙar yusta dallu lahu bi hadithi abi umama ana kafa hujja game da faɗin wannan zikirin lokacin tura ƙasar da hadithin abi umama radiyallahu anhu ƙana abi umama radiyallahu anhu yake cewa lamma wudi'at ummu kulthum yayin da aka ajiye wato aka sanya ummu kulthum bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil qabr a cikin kabarinta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai an ji manzon Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra rawahu al-imam Ahmad imam Ahmad ya ruwaito wannan min riwayati Ubaidillah ibn Zahar riwaya ce ta Abdullah ibn Zahar an wato Ubaidillah ibn Zahar an Ali ibn Zaid ibn Jud'an wato dan ainihin wato Aliyu dan Zaid dan Jud'an anil Qasim daga Qasim wa thalathatuhum bisusu ukun du'afa da Ubaidullah ibn Zahar din da Aliyu bin Zaid ibn Jud'an da Al-Qasim din duk taron raunana ne lakin yusta'nathu bi ahadithan fada'il Imam Nawawi yace sai dai ana iya dan samun karsashi da ƙarfafawa game da hadisan falala. In hadisan falala ne ana iya kawo su don ɗan ƙara shajja a mutane da ƙarfafa su. Wa in kana da'ifatul isnad yace wa ko da isnadin wato wannan hadisan yana da rauni. Wa yu'malu biha kuma ana iya yin aiki da wayannan hadisan masu rauni fit targibi wa tarhibi wajen kwadaitarwa ko tsoratarwa. Wa hadha min ha yace wannan hadisin shi ma yana cikin irin wannan wallahu a'lam. albani ya ce fal jawabu alaihi zan ba shi ansa min wujuhin ta fuskoki da dama al'awwal fuskar farko ya ce annal haditha laysa fihi tafsilu al maz'um istihbabuhu fala hujjata fihi aslan law sahha sanaduhu sai yake cewa wannan hadithin laysa fihi tafsilul maz'um wancan bayani daki daki da aka fada na mustahabbancin sa wato laysa fihi tafsilu a cikin wannan hadisin babu wani bayani dalla-dalla almazu'u mustahibabuhu wanda da shi za a riya cewa mustahabbi ne yin wannan zikirin fala hujjata fihi aslan babu hujja cikin yin wannan zikirin asali law saha sanaduhu da, da sanadinsa ya inganta ba an gane ko ko da sanadinsa ya inganta ba zai zama hujja ba aslan الثاني يتي نبيو أن التفصيل المذكورة wannan bayanin da aka ambata lam yathbut fi shar'i wancan bayanin da aka wato bayanin can da aka kawo wanda Imam Nawawi ya kawo wanda aka ambata lam yathbut fi shar'i bai tabbata ba a shari'a annahu min fada'ilil a'mal babu inda wannan zikirin ya tabbata cewa yana cikin fada'ilul a'mal azo za a sa mutum za a tura kasa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ba za a ce yana cikin fada'ilul a'mal ba hatta yuqala har sai an ce yu'malu bi hadha hadith za a yi amfani da wannan hadithin li'annahu min fada'ilil a'mal saboda yana magana akan fada'ilul a'mal bal inna tajwiz al-amal bihi bal ma halatta yin aiki da wannan hadisin ithbatu shari'ati amalin wato kamar an tabbatar da shar'antuwar yin wani aiki ne bi hadithin da'ifin da hadisi mai rauni وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب domin. wa zalika abin da yasa aka faɗa ka li'annal mashru'iyyata domin shar'antawa aqallu darajatiha mafi kankantar matsayin shar'anta abu al-istihbab a ce mustahabbi ne wa huwa hukmun min al-ahkam al-khamsa domin mustahabbi hukunci ne daga cikin hukunce hukunce guda biyar al-ahkam at-takalifiyya guda biyar allati la tathbutu illa bi dalilin sayyin wanda waɗannan al'ahakamu takalifiya guda biyar alwujub almandub alharam almakaro almubah wa'annan su ne al'ahakamu takalifiya guda biyar ya ce to ko da su ahakamu takalifiya ba sa tabbata illa bi dalilin sahihin sai da hujja da dalili ingantacce wala yujidi fi hadda'ifu bi ittifaqil ulama su ma wajen gina hukunci akan al'ahakamu takalifiya guda biyar nan hadisi mai rauni ba shi da wani amfani a cikin tabbatar da al'ahakamun hamsa ɗin nan bittifakin ulama wannan malamai duk sun tafi akan haka a talis na uku annal hadisa da'ifun jiddan sannan ko ba komai hadisin da'ifun jiddan bal mawdu'un bal ma hadisi ne mawdu'i fi naqad ibn hibban yana cikin naƙadin da ibn hibban yayi fa innahu fi musnad ahmad domin ya zo cikin musnad na imam ahmad mujalladi na biyar shafi na 254 min dariqi ubaidillah bin zahar an ali bin yazid wa huwa al-alhani wa qaulun nawawi maganar imam nawawi ali ibn juda'an aliyu ibnu zaid ibnu jud'an khata'un kuskure ne wannan li mukhalafatihi lima fil musnad saboda ya saba da abin da yazo cikin musnad qala ibn hibban ibn hibban yace ubaidullahi ibn zahar yarwil mawdu'ati anil athbat shi wannan ubaidullahi ibn zahar din nan mutum ne da yake ruwaito hadisan ƙarya ya ƙirƙiri hadisan ƙarya ya jingina su zuwa ga amintattu to duk wanda wannan ɗabi'a sa sai ba ba ba ba ba amincin a karɓi riwaya a wajensa wa idza rawa an ali ibn yazid bi ata bi tsamma an gane wa idza ruwiya in ku aka yo ruwaya ko kuma wa idza rawa idan shi ubaidullah ibn zahar ya yo ruwaya an ali ibn yazid daga ali ibn yazid ata bi tsammati to lalle ka sani ya zo da manyan munanan ƙarerai ina Muhammad wa idza jitama fi isnadi khabari ubay wato fi isnadi khabari ubay wato fi isnadi khabarin ubaydullah wa ali ibn yazid wal qasim abu abdurrahman lam yakun dhalika al khabaru illa mimma amilathu aydihim mala yace idan kaga waɗannan Ubaidullahi da Aliyu ibn Yazid da Alƙasim sun tattaru a cikin isnadi ko? To lam yakun zalikal khabar wannan hadisi ba wani abu bane illa mimma amilatu aidihim face abin da hannunsu ya kirkira su suka kirkiri wannan magana babu ita fa idza kana ahsanu ahwalin idan ya zamto mafi kyawun yanayi da za a ba wannan hadisin hadal hadis na wannan hadisin annahu da'ifun jiddan idan mafi kyawun halin da za a ba wannan hadisi shine a ce hadisi ne da'ifun jiddan fa la yajuzu al-amalu bihi hina izin kenan baya halatta ya aiki da wannan hadisin qaulan wahidan wannan shine magana guda ɗaya kama bayyana al-hafiz ibn hajar kaman yanda al-hafiz ibn hajar yayi bayanin haka fi tabyin al-ajab fi ma warada fi fadli rajab lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum amin